حروف الجر حروف جر من إلاف عن على منذ مز اللام عدا حشا خلا والكاف والبا ولعل ومتى حتى وجرت حتى وجرت قسما واو وتا ورب صدرت وجرت نكرا وبعد بل والواو والف مضمرا الإضافة ويحذف التنوين والنونان مما يضاف ويجر الثاني ولام دون من وفي تأول واللام ولام دون من وفي تأول فيما عدا جنس وظرف الأول
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
barka mu da sake saduwa a wannan dare mai albarka daren lahadi daren shida ga watan rabi'ul thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan sha daya shekara 2020 miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wadiya a wallafar babban malami abu hafsin umar ibn muzaffar ibn wardi rahimahullahu ta'ala a wannan darasi shi ne darasi na goma sha hudu a cikin jeren giyar sukan wannan littafi mai albarka muna roƙo allah maɗauki sarki ya yi muna muwafaka da abin da yake daidai ya kuma datar da mu da abin da allah yake so ya yadda da shi to yau darasin zai yi magana akan abin da ya shafi huruful jarri harfan jarra harfan jarra huruf jam'u harfin jam'i ne na harafi harafi a luga shine at-tarfu gefen abu ko kuma gefe kawai an kira su huruf saboda koyaushe gefe suke zuwa na kalma ko dai su zo farkon kalma ko su zo ƙarshen kalma saboda shi yasa aka kira su da haruffa a sannan an jingina su ga aikinsu shine aljarru abinda ake nufi da jarru ma'ana a dalilin samuwar wa'annan haruffa ko ɗaya daga cikinsu to wannan zai sa ƙarshen kalma ta ƙare da wato jarra shi ne wasali ƙasa harafin ƙarshe wadda shi ne babba aikin wayannan harufa kuma kusan babe ne mai matuƙar mahimmanci za ka ga a larabci suna yawan maimaituwa ko alƙur'ani kake karatu ko hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani abu wanda ya shafi larabci za a ga cewa akai-akai wa'annan harufan suna yawan maimaituwa to shi yasa malamai suke ware musu nasu babi na musamman a to ya kawo haruffan kawai ba tare da ya yi bayanin ma'anoninsu ko misalai ba don shi ba labin da yake fahimta ka riga ka ka san yadda za ka yi ka haɗa jimla ka haɗa ibara yanzu dai yana son ka san adadin haruffan kuma ka san cewa ga aikinsu ba kamar sauran littattafai ba to shi ne mala ya ce hurufu jarrin min ilafi an ala haruffan jarra daga cikinsu sai mala ya ce min muna da min ila muna da ila fi muna da fi an muna da an ala muna da ala wadda su ne manya-manya daga cikin huruful jarri za a ga sun fi kowane harafi yawan zuwa a larabci shi ya samala ya fara gabatar da su to sai fara da wadda yake kama ita ce ummul babi ita ce min wadda tana daga cikin haruffa masu yawan tahowa a larabci saboda tana da ma'anoni daban-daban sannan na biyu ya biyo da ila ita ma tana daga cikin harfa masu yawan zuwa kuma kamar kishiyoyin juna ne da min da ila kamar yadda za mu ji sannan ya biyo da fi ita ma haka sannan an sannan ala wanda kowanne daga cikinsu mun karanta wani bayani takaitacce akan ma'anoninsu a cikin littafinmu na al'awamilu a wanda min daga cikin ma'anonin manya abdulkahir aljurjani ya ce mi akwai mi daga cikin ma'anonin min hmm? hmm? libtida ilgayati to menene ma'anarta ita min ko ma'anarta kenan libtida ilgaya hmm libtida ilgaya wannan duka a yi su ai ko kuma an kawo misali wani misali ya kawo eh أها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أغني سبحان الذي سلكي يا تبتك ونندا أسرى بعبده ليلا yayi tafiyar dare da bawansa wani yanki na dare sai ce minal masjidil haram tafiyan ya fara daga al masjidil haram shine ka'aba to wannan shine ma'anar libtida'i algaya duk inda min ta zo mafi yawanci to tana fa'idantar da wannan duk da takan zo ta bayar da wasu ma'anoni a kamar yadda shi abdulkahir aljurjani ya kawo tsaraka in ka ce kharajtu min albaiti ila almasjidi na fita daga gida zuwa masallaci ko kharajtu min ad-dari ila al-masjid na fito daga gida zuwa masallaci to yanzu wannan min tana karantar da cewa tafiyanka ta fara ne daga ina daga gida to wannan shine ma'anar ibtida'ul gaya eh inda hukunci ya fara inda aiki ya fara to nan ne ake amfani da mi domin sannan ma'ana ta biyu littaba'id takan zo don ta bayar da attaba'id cewa abin da ya biyo baya gare ta sashe ne na abin da ke gabanin abin da ke gabaninta da shi kuma ina misali a wanda shi mai al'awamil ya kawo wani misali ya kawo wane misali ya kawo hmm? nan wane misali ya kawo na at-saba'id ha ko bai bada ba to me ya ba su a to a kawo ko jibla ko aya duka an kawo aha ko yi shiru to in ba haddace nashi ba a kawo wata ma'ana eh alma'u min albahar ruwa daga daga teku yayi to ina wata ina wani misali ha khatamun min hadidin wannan littabai eh hadha khatamun min hadidin to yayi ina wata ina wani misali shikenan ai ta kawo misalai ha min bani isra'ila yayi min bani ai min ba'dihim eh to ina wata ina wata aya min almuhajirina to yayi daga almuhajirin ina wata wa minhum man yaqulu ay wa min ba'dihim barukan su bake ne to ina wata aya ay min ba'dihim barukan su bake ne to ina wata min anfusikum to ina wata ay min ba'di ayati annan ba ta bayyiya bace ya shek ko ba haka ba don baiwa a ce wata sashi na aljanu dai ake neman tsarin su ko mutane eh to yana wata wa minhum man yaqulu ay wa min ba'dihim kenan ba dukan su ba to wannan mun fahimci ma'ana at-tab'id to sai ma'ana ta uku da ya kawo eh to yana misali wan aha ai fi yawmil juma'a na'am saboda haka min anan ta zo da ma'anar fi min yawmil juma'a ai fi yawmil juma'a to wannan ma'anonin guda uku sai ai kokari a rike su akwai ta hudu da ya kawo mai muhimmanci li bayanil jins aha ina misalin da ya kawo ya kawo aya ba ka muraji a kenan a to ba ana karatu da kai ba eh wajitanibu rijsa wajitanibu qawlan ko bai kawo ta ba to to wannan shine ma'anar min kun ga madadin mala ya kawo mana ma'anonin anan bai kawo muna ba so da haka duk sanda kaggamin ba man ba min to aikinta shi ne ta yi wa suna jarra za ga duk misalan da aka kawo da dukkaninsu za ka gama jigurai ne ko ta biyu sai ila ita kuma ha lintihai ilgayeti shi ne takan zo don ta bayar da lintihai algaya akasin min min littida ilgaya ita kuma ila lintihai ilgaya inda aiki ya tuki ilal masjidil aqsa kenan tafiyar ba ta wuce al masjidul aqsa ba kharajtu min ad-dari ila al masjid ila al masjid tafiyan ba ta wuce masallaci ba ko kharajtu min ad-dari ila ila al madrasa tafiyan ba ta wuce makaranta ba to wannan shine ma'anar to me misalin da ya kawo nata ita ko bai kawo misali ba mai al'awami ehe na'am eh kace sirtu minal minal basrati ila al-kufati ila al-kufa na yi tafiya daga basara ila al-kufa kenan tafiyar tawa intiha usaili ila al-kufa ban wuce me ban wuce kufa ba to sai fi ita kuma lizzarfiya ita kuma takan zo don ta yi bayanin azzarfiya ma ma'ana azzarfiya ya yi tarifin azzarfiya ya ce mi hululu shai'i fi shai'i hakikata au majazan ko ba haka ya ce ba wani abu ya shiga cikin wani abu ta fuskar hakika ko majazi to ina misali ina misalin na hakika ya kawo misali eh zaidun fil masjid kaga wannan hakikatan ke domin an je an duba za a gami za a ga zaidu a cikin masallaci ko to shi kuma majazu ha ina misalin majazi eh na'am duk ya bayani eh na'am aha annajatu fi sidiki eh annajatu fi sidiki wal kazibu wal halaku fil kazibi ko ba haka ya faɗa ba eh cin nasara yana cikin me gaskiya halaka tana cikin to kaga wannan majazi saboda in ka dubi gaskiya ba za ka ga najatu ba in ka dubi ƙarya a zahiri ba za ka ga alhalaku ba to wannan azzarfiya ke mun fahimci ma'ana azzarfiya to na misalin ta ƙur'ani mun kawo ayoyi innal munafiqina fi darkil asfali to wannan zarfiya wanne iri ne hakiki ko majazi to yana misalin majazi a ƙur'ani eh haza haƙiƙi ya shek eh wafi an fusikun eh to kaga wannan majazi ne ko ba majazi ba ne ba ku baraja a sosai to sai an ita kuma ha hmm? ita ƙarshe-ƙarshen nan ma an ka yi ta me mana an bil'aini eh tufidul mujawazata wal bu'd eh ko ba haka yace ba to menene al mujawazatu abinda ya kawo zaka kawo ga yi karatu kuma gana da abu ya ƙetare eh eh nam sai ce mujawazatu ma ba'daha amma qablaha ko ibti'adu ma ba'daha amma qablaha wannan shine mujawaza ina misalin da ya kawo hmm a misalin da ya kawo ya kawo misali aha أها عن القوس رميت السهم عن القوس ko bai kawo shi ba sai da mun ga cewa a yi muraja a tun wancan sati na halba mi na halba takobi eh akan mi a kibiya ita ake halbi na halba kibiya daga rabbaka ehe wannan da ake halba shine as-sahm to sai ala ita kuma wa irtifa a ba haka yace eh al-istila ko ba haka yace ba tufidu al-istila tana fa'idantar da al-istila sai ce wa huwa uluwu shay'i ala shay'in uluwu shay'i ala shay'in me misalin da ya kawo ya kawo misali aha alaha la haula wala quwwata illa to kawo wani misali in ba haddace ba zaidun ala satahi ko bai kawo shi ba zaiduna saman rufi shi ma ya kasa su kashi biyu akwai hakiki akwai akwai majazi to wannan hakiki ne na majazi ko a karo hakiki guda a cikin alkur'ani mun kawo ayoyi ai arrahmanu ala al'arshi stawa wannan hakiki ne to ina majazi ina majazi وعلى الله فليتوكل المؤمنون ina wani والله على كل شيء قدير ina wani مجاز اها والله على امره shi ma wannan majazi ne to ina wani an kawo wannan shek to wannan su ne ya fara kawowa harufa guda biyar to sai ce munzumuz munzumuz ko wanda su aikinsu ɗaya wanda su shekaran jiya aka yi karatunsu me ya faɗa kansu munzumuz me ya faɗa a kansu na? ikhraju haka ya ce shekarar cewa aka yi karatu ko ba yi shi ba to me ya faɗa a kan muz-muz muz-munzu muz-munzu me ya faɗa a kai liptida'i alghaya fi zamanin mazi ba ku muraja ibtida'ul ghaya fi zamanin mazi mun faɗa muka ce aikinta ɗaya da min bambancin ta da min muka ce mi su an ƙayyade su cewa sai lokacin in ya zamo almadi to na misalin da ya kawo ma ra'aituhu mun yaumil jumu'a ko munzu yaumi aljumu'a ban ganshi ba tun ranar jumu'a a ga ranar jumu'a ta wuce ko yawa lokaci ne wanda yake ya riga ya gabata shi da ya ce rashin ganina da shi ya fara ne daga ranar juma'a kenan kamin ranar juma'a zai iya yiwa na gan shi kamar ranar alhamis ko laraba da suka wuce kaminta to sau da haka za ka iya amfani da munzu muka ce tubna alabdammi munzu wadda adda nunin tsakiya munzu haka ake karanta ta ta biyu kuma muz ba ta da nunu muz ita kuma tubna ala sukun muz ma ra'aytuhu ko ma laqituhu muz yawm al-jum'a muz yawm as-sabt ko abin da ya kama da wannan to sai allam allam me ya faɗa ka allam abdul qahir al-jurjani me ya faɗa ka allam min hurufil jarra ko to me fada akan ta eh to akwai guda banda at-tamlik wa takhsis litamliki wa takhsis ina misali at-tamlik shi ma mun kawo almalu li zaidi ai almalu mulku zaidi zaidi to al-ikhtisas fa shi ma mun kawo alist eh aljullu lil faras ko ba haka yace ba aljullu lil faras wannan li lit takhsis me yasa saboda al farasu la mulka lahu domin shi karan kan shi mamlukun ne mamlukun ne to ya za a ce shi yana da mulki eh sannan mun ci akwai ta uku wadda bai kawo ba al-istihqaq shi ma mun kawo alhamdulillahi rabbil alamin lillahi wannan lamun listihaqi listihqaq cancanta to sai mi sai ce ada shi ma mun yi ada shekaran jiya mi muka faɗa akan ada ada hmm lilistisna lilistisna mhm to mi muka faɗa mun ce tana da wajahai guda nawa na farko a kai ko ai an faɗi wannan Ehe?
ana mata nasaba ya ta zo da ma Ehe? To ban da wannan ha, kamar ina misali? Kawo misali.
ta zo da ma Ehe?
ja alƙawu Ba shi kamata ma ka kawo ba, akwai abin da aka ambata, wannan ai hukunci ne na ƙarshe. An kawo fuskoki guda biyu, duka a shekarar ce aka yi karatu. Aka ce aljarru za a yi mata za ta yi jarra akan cewa ita harafi ce. in kuma kaga dama za ka yi nasaba akan cewa fi'ili ce to shi nasaban shi ne adda fuska ne in ka sama ko in baka sama ja alƙaunmu ada zaidin ada zaidan kana da dama ja alƙaunmu ada zaidin to ana harfu jarrin shi za ka ce ada harfu jarrin mabni na alasukun زيد اسم مجرور بأدا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر إن كما كتش جاء القوم عدا زيدان تنفي إليتي زيدان دن مفعول به ناتا ba harfu jarrin zaka ce ba fi'ilun madin zaka ce an gane mabni na alal fathatil muqaddara alal alifi mana min zuhuriha at-ta'azzur to ina wata su biyu ne khala dai eh khala sune at-tari zamu dawo kan hasha ba hasha ba hasha ake ce khala ita ma tana da wancan fuska din ja al-qawmu khala zaidin khala zaidan dulle rabin ta guda da mi da ada dukkaninsu ne suna fa'idantar da alistisna to amma in ka samu su ma wajaban nasu wajaba ina misali
ja alƙawu ma ala eh ja alƙawu na'am ma ala ma'ada zaidan nan baka da fuska baka da damar da zaka ce ma'ada zaidin saboda maɗin ne na'am
dole ka faɗi haka ja alƙaunu ma khala zaidan to wannan shine to sai hasha ita ma tana da wa'ancan fuskoki guda biyu da mun ka kawo ja alƙaunu a ita ya yi ta'arifinta me ma'anarta ya ce littanzi ko ba haka ya ce ba tanzihu ma ba'daha amma qablaha har muka kawo misali sa'al qaumu hasha zaidin hasha zaidan mutane sun yi mugun abu amma banda zaidu shi bai yi komai ba kaga na an tsalkake zaidu menene akan abinda mutanen nan suka yi ita ba a sa mata ma an gane su biyu su adda hukuncin sa musu ma ko ada ko kuma mi ko hala to mun samu harafi nawa mun samu sha ɗaya sai ce walkafu waliya wala Allah wa mata walkafu me ya ce kan kafin abdulkahir aljirjani me ya faɗa littashbihi ya shek ina misali zaidun shi ya kawo zaidun kal asadi to yayi zaidun ka amrin yayi littashbihi ko ehem kamanta abinda abbayanta da abinda a gabaninta tashbihu ma qablaha bima ah, tashbihu ma ba'daha bima qablaha akwai wata ma'ana da ya ambata ta biyu shi abdul qahir me ya faɗa me ya faɗa akwai ta biyu da ya ambata kan kafu a a to dai ya nuna ba ba, ba ku muraja inda an kai karatu nan kuke bare shi az-za'ida ko ba haka yace ba laisa ka mislihi shay'un ko bai faɗi wannan ba to ya an kai haka eh ai laisa mislahu shay'un duk wannan an yi bayani kai malam mutala eh to saboda haka takan zo da ma'anar za'ida muka ci duk da wasu malamai sun ce a kira ta asila ko a taukidi ko to kafin ne min hurufin jarri sai harafi na na sha uku waliya bilkasiri tare da shafi hamza asalinsa waliya ne waliya da harafin mi ko ba'un ne shi walba'u shi ma da shafi hamza walba da ba ita ita ma ya yi magana a kanta ita ma an ka fara da ita ko ba haka bane to mi ya ce a to eh lil ilsaq ko ba haka ya ce ba ma huwa lil ilsaq hadda shi ya fassara ma huwa lil ilsaq ko alintisak abin da ya faɗa abdulkayar ne me ya faɗa in ha ba ka har da littattafan nan ba za ka ribatu da su kada ɓata baka ga lokaci ne wannan karatu ba na saurare ne ba za ka karanta kuma ka haddace ta hafazu sadda ake da bukata sai ya zo amma ɗaya ka karanta a fahimta a ruhe littafi to wannan kal'adami ne eh kal'adami al-iltisaq me yace a kansa ba wanda ya rike shi ho addarasi na farko to a kawo misali misalin da ya kawo na shi al-iltisaq din me ya kawo marartu bi zaidin ai iltasaka mururi bi makanin ya karubu bi zaidin ko ba ka yace ba na biyo gun zaidu na biyo kusa ga zaidu ko kusa ga wurin da gittowa ta yana kusa ga inda zaidu yake zaune to wannan al-iltisaq kenan ko shi ma akwai al-haqiqi akwai akwai al-majazi wannan majazi ne ko hakiki majazi ne to ina hakiki eh kamar ka ce khalat khalat menene khalattul ma'a bil labani haza hakikiyun na cakuɗi nono da ruwa wannan hakiki ne to ita takan zo kuma wani lokaci har da rantsuwa domin tana daga cikin hurufu eh alƙasami tana cikin harufan rantsuwa wanda shi ma an yi wannan bayani shekaran jiya ko ba ya ba eh har ya kawo misali billahi la af'alanna kaza wa aqsamu billahi jada imani kuma ita tana da fuska biyu in kaga dama ka bayyana fi'ilin rantsuwa kamar wa aqsamu sai aka ce billahi in kuma kaga dama ka cire fi'ilu alqasami kawai ka ce billahi la azhabanna billahi la ajlisanna billahi la kaza billahi la kaza kana da fuska bi ana kiranta da mi ba'ul qasami ko to saboda takan zo dan rantsuwa da kuma wani rantsuwa kamar yadda muka ji sai ta nawa harafi na sha hudu la'alla la'alla ko me ma'anar la'alla eh ko ba yi ba ba a karanta cikin nazmul ajrumiya ba a kai ba ko to luga nawa an ka ambata ga Allah a baya to a kawo koda uku daga ciki laganna eh daya ganna biyu wala anna uku anna hudu goma haka kuma a ce ko biyar baka rike ba ai abu bai ba ko ba na an ka karanta su ba to la'alla ne littaraji kamar yadda muka faɗa lokacin ko domin fatan abu ya auku ko yawwa wata wakwa da sauraren faruwar abu to ita wannan ba ko waɗanne larabawa suke yi wa suna jarra da ita ba an ji wani balarabe na cewa la'allallahi faddalakum alaina la'allallahi faddalakum alaina to la'alla ana harku jarrin shi ba irin su ta la'allallahi huji su ba da zalika ba ita ba ce wannan min akhawati inna to akwai la'alla kuma ta hurufin jarri a wajen wasu larabawa an fahimci wannan misali la'alla zaidin ya zuhabu mai yiwa zaidu zai tafi ko la'alla amrin ya kadumu mai yiwa amru zai dawo daga tafiya an fahimta to kenan la'alla anan tana cikin huruful jarri amma a wurin wasu larabawa sai ta nawa ta sha biyar wa mata akwai mata ko? mata kunna mana wuta ba ku da injin abin sai a hankali na'am Bala ya ce wa mata ko? Ita ce ta nawa? Ta sha shida. Haka nan mata, ita ma ba ko waɗabi larabawa suke jarra da harafin mata ba. Galibi takan zo lilisifham ko kuma sharri. To, amma an yi wasu larabawa kuma suna jarranta ta. An ji su. an fahimci wannan ko akwai wanda zai ba misali da mata to ina ta yi jarra ana mata ya turuku ya turuku fi'ili ne inda suna ya biyo baya gare ta kuma ta yi bai jarra shi muke nema mata da kowace ma'ana mata zaidin ya zahabu to fasara mai ma'ana mata zaidin ya zahabu mai ma'ana shi
yaushe zai zai tafi yaushe zai zai ji
to kaga nan lilistifham kenan hmm istifhami ana ana ana ana ana wa suna jarra a kawo dai wani misali aha zaka ce marartu mata zaidin wa amrin marartu mata zaidin wa amrin yayi eh basara mana
ai mata da abin san ma'anin da to sai hatta ita kuma da yake shi malam abdulkahir bai kawo ta ba ko mata to sai hatta hatta ha lintihai ligaya ko ba haka yace ba lintihai yawwa muka ce ta yi taradufi da ila ina misali na hatta hatta matsala alfajari aha ina wani misali hatta a ai fi'ili ne zur aga fi'ili ne kalbi sama ka haddar ra'as eh ka karanta daidai ya kawo misali akaltu samakata hatta ra'asiha
na'am akaltu samakata hatta ra'asiha yawa me fasara me fasara shi na malam ku fassara mana shi eh na'am na'am eh an ci a'a eh a'a eh me ma'anar na ciki ya zuwa kai yi bayanin ma'ana me ma'ana yau kenan ban ci kai ba ana ka gane ko ma'ana intihau akali ilar ra'as ban ci kai ba shine akaltu sabakata hatta ra'asiha ba cewa an kai hatta ra'asaha ba hatta ra'asi si bil jarri wajarrat qasaman wawun wata to daga cikin huruful jarra akwai wawul qasadi mala yace wa jarrat wawun takan yi jarra amma qasaman in ta zo da rantsuwa ta sha bakwai kenan shi ma ga misali dan kan cikin alqur'ani wal asri eh wal fajri wal shams gashi na ila akhiri duk wannan rantsuwa ne ko wata haka akwai ta'ul qasadi ita ma ko watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin ita ce ta nawa a aiko 18 dai tawo tawo ita ta 18 da ba 19 ya kawo wa rubba haka nan rubba rubba ita ma ya bayani kan rubba ko ko bai ba Ahem. Me ya ce me ma'anar ruba? Tamanni kuma? Eh? Ya yi bayani a kan ruba, Abdulkahir Aljojani. Eh? To, a kawo misalin da ya kawo, ya kawo misali.
rubba Rubba? Aha? A, ba shi ya kawo ba. Ba wannan ya kawo ba. Rubba rajulin karimin laƙituhu. Rubba tajurru na kiratan mausufa haka ya ce. Ita ba ta shiga sai ga na kira kuma na kira ɗin da yake mausufa. gashi nan ma malam ya ambata na farko sharadin da na farko suddirat idan an fara magana da ita ba tsakiyar zance ba duk inda rubba ta zo farkon zance take taho aka yi tasadduri da ita eh ko ba haka bane rubba ma ya waddu allazina kafaru za ka ga ana kawo ta farko sannan wajarrat nakiratan tana wa nakira jarra to kaga da kace rubba zaidin kai kuskure zainu ma'arifa alami ne ma alami ne na kira ake bukata sannan na kira din ma mausufa duk da shi bai ambace mausufa din ba anan wa ba'da bal haka nan rubba tana yin jarra bayan bal amma humuzmara anan sai a boye ta anan sai a ɓoye ta kamar faɗin larabawa a wa balbaladin haka ne ko? bal wa balbaladin zi su'udin wa balbaladin zi su'udin me ma'anarsa aiwa bal rubba baladin zi su'udin to hakan kawo ta sai a shafe menene sai a shafe rubba sai zan sunan da ya biyo bayan bal majruri ne amma bai rubba mudumara an gani wa misali bal zaidin ra'aituhu aiwa bal rubba zai da ra'aituhu yayi amma an boye ta tunda ba sarraha ta ba ko ne ka kawo yayi haka zaka yi cewa wa rajulin wa bal rajulin ra'aituhu aiwa bal rubba rajulin karimin ra'aituhu shine takadiri wal wawi haka nan rubba takan zo ta yi jarra bayan wawu ita ake kira da wawu rubba kamar faɗin imrul qais walailin kamaujil bahri arkhasu dulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali ba ku karanta shu'ara walailin ai wa rubba lailin kaga sai ya shafe mi rubba sai ya ce kawai walailin to wannan ba wawul kasame bace don kaka ce ina rantsuwa da dare a wawu rubba ake kiranta ai wa rubba laili madumara ita rubba din sai aka boye ta nan nan to kawo mana kawo mana ita akwai ta cikin qur'ani wawu rubba ko dai baka sani ba eh babu kayan hukunci to kaji ya ce babu amma shi ya ce ni ba ni ba eh ni dai ban ce babu ba eh walfa haka na ana ɓoye rubba bayan fa'u bayan fa'u kamar fa zaidin ra'aituhu فرجل كريم لقيته فا to wannan ita ma ana kiranta da fa'u rubba bayan akwai wawu rubba akwai fa'u rubba ai fa rubba zaidin ra'aytu fa rubba rajulin laqitu karimin laqitu to wannan shi ma daga cikin kare-karen da shi ibn al-wardi ya kawo dan da yawa wasu wasu san fa'urubba ba kawai wa'urubba an ka sani to ita ma ana ɓoye ta ana to sai al'idafa mun gama hurufin jarri ko? hukuncin al'idafa al'idafa fil luga shi ne raɓa abu ka ɗauko wani abu sai ka raɓa zuwa ga wani abu wannan ana kiran sada al'idafa to raɓa suna zuwa ga suna ana kiran shi idafa ويهزف التنوين والنونان مما يضاف ويجر الثاني to nan hukunce-hukuncen izafa zai gaya mana duk sanda za ka raba wani suna zuwa ga wani suna to akwai hukunce-hukunce da ya kamata ka yi la'akari da su na farko an ta hazifar tanwina wannan sunan da za ka raba zuwa ga wani suna in yana da tanwini sai ka kwaɓe wannan tanwini ka yi ne ka shafe shi sai ka sai ka raba shi abu na farko kenan na biyu wanda bai kawo nan ba in almu'arrafu ne bil alif wal lam shi ma ka kwabe alif da lam wanda alhariri shi ya kawo wannan wa tusqitu tanwina in adaftahu aw in takun bil alifi qad arrabtahu misaluhu ja'a gulamil wali wa aqbala al gulamu kal gazali ko ba haka alhariri ya ce ba a mulha to wata suke tanwina shi kun ji abin da ya ce shi kuma nan mala ya ce wayi huzafu tanwi duk ɗaya ne ana cire tanwini ana goge tanwini in abaftahu duk sanda za ka yi idafa suna da tanwini da idafa ba su haɗuwa au in takun billami kadi arrafta ko kuma a'a alif da lamun gare shi kuma kana son kai idafa to sai ka cire alif da lamun ina misali jaa gulamul wali misaluhu jaa gulamul wali yaron nan na gwamna ya zo gulam azalinsa gulamun ne sai aka shafe tanwini sai aka ce gulamul wali kamar abdullahi abdurrahmani abdul aziz asalinsa ya abdun ne ko al'abdu ko al'gulamu to amma saboda idafa sai aka shafe dukan biyun da alif da lamun ko kuma tanwini saboda haka da tanwini da idafa ba su haduwa da ma'arifa da idafa ba su haduwa sai dai in baka san larabci ba to shine mala yake fada anan sai ce wannan nunani haka kuma ana shafe nunin guda biyu nunun guda biyu ita ce nunun da ke cikin musanna da kuma jam'u tashe duk sanda za ka yi izafan musanna dama yana da nunun iwadun an tanwini fil ismil mufrad kamar mi gulamani kaga akwai nunun can ƙarshe to wannan nunun iwadun ce ita ce madadin tanwini na gulamun wanda yake shine mufradi to yanzu in za ka yi izafar gulama ne sai ka shafe nunun sai ka ce min ra'aitu gulamai zaidin marartu bi gulamai zaidin ja'a gulama zaidin haza ne gulama zaidin sai ka shafe tanwini in wurin in marfu'i ne sai ka sa alif in majaruri ne ko mansubi sai ka sa yawon kamar ka'idan musanna يرفع بالالف يا شيخ يرفع بالالف نيابه عن الضم سنا ويجر وينصب ويجر بالياء تو حتى وجه اضافه انا كياي wannan shi yasa jaa gulama bil alif zaid ra'aytu gulamai zaid marartu bi gulamai zaid duk za a kula da wannan to sai nunul jam jam'u tashih jam'ul muzakkar as-salim jam'u salama ko kace jam'ul muzakkar as-salim ko jam'u salama ko jam'u tashih duk sunayen sa ko jam'u zukuri suna hudu gare eh kamar muslimuna kaga akwai mi ita ma iwadun ce an tanwini fil ismi al-mufrad to sai zan kana son kai idafarsa kamar muslimu Nigeria kaka ce muslimu na Nigeria da wannan kashi za a baka eh muslimu Nigeria sai ka shafe nono misali jaa muslimu Nigeria eh ra'aytu muslimi Nigeria marartu ko sallamtu ala muslimi Najeriya shi ma in ya zo halin marfu sai ka haɗa shi da wawu li'annahu yurfa'u bil wawi niyabatan an dhammi sannan in ya zo mansubi ko majruri sai ka sa ya'un li'annahu yunsabu wa yujarru bil ya kamar musanna da ya gabata to ja'a muslimu Nigeria ra'aytu muslimi Nigeria sallamtu ala muslimi Nigeria to shine abin da mala yake nufi da wannan nunani an gane nunin din da yake nufi guda biyu mimma yudafu amma haga sunan da yake za a raba shi wanda shine ake kira da al-mudaf abin rabawa sune waɗanda mun gaba da misali to sai al-mudaf ilai shi ko me hukuncin sa a wai jarru sani eh shi kuma hukuncin sa a mai jarra gulamu sai ka ce zaidin kaka ce zaidu abdullahi kaka ce abdullaha ko abdullahu abdullahi eh, dole ne shi al-mudhafu ilaihi shine as-sani to yujarru sai kai mai jarra imam an fahimci karatun ga aikuwa da wazuhun ne ko? eh? wazuhun ne to sai kashe-kashe izafa yanzu mun ji hukunce-hukuncen a wannan baiti na daya to zai muna bayani akan a kasamul izafa sai ce walla maduna min wafita awwali fi ma'ada jinsin wa zarfil awwali to ya ce wa ta'awwali wawun ɗin nan na farko ka ɗauke ta ka haɗa ta da ta'awwal ɗin nan na ƙarshe wa ta'awwalin lama sai ka dawo baya kuma an gane ka ɗauki wawun ka buga ta ga ta'awwal ka haɗa su can sannan ka sake dawowa kuma ka ɗauko lamun wa ta'awwalin lama ka yi ta'awilin ma'anar idafa da lamun kenan akwai idafa da yake ma'anar talamanci kamar da muka bada misali gulamu zaidin ai gulamun li zaidin to duk sanda kaga idafa in banda wurare guda biyu da zai ambata to tawilin lamun zaka yi ma'anar tawili ka kaddara lamun hmm? an gane abin da yake nufi? in ban da wurare guda biyu da zai da zai mi da zai ambata haka nan gulama zaidin ai gulamani li zaidin abdullahi ai abdun lillahi shine wata awwalin lama an gane duna min banda min wafi kuma banda fi duk inda ka ga idafa to zaka kaddara ma'anar lamun ba min ba ba fi ba amma hausa ya ce fi ma a da jinsin ga idafar da yake almudafu ilaihi ba nau'i ne na almudaf ba ba nau'i ɗaya ba ne almudaf daban almudafu ilaihi daban abin da yake nufi jinsi shine almudafu ilaihi ba ɗebo shi an kai daga cikin al-mudaf ba nau'i ne daga ba sashe bane daga gare shi shine kawai misalin da muka bayar gulamu zaidin abdullahi kaga gulamu daban zaidu daban ba daga zaidu aka fitar da gulamu ba allahu daban abdu daban amma in ya zan idafa din al-mudaf ilayhi jinsi ne na al-mudaf to wannan ko ka kaddara min ko ka kaddara fi ko ka kaddara min ko ka kaddara fi kawai misali haza khatamun khatamu hadidin masalan ai khatamun min hadidin eh ko siyabu khazzin ai siyabun min khazzin saboda khazzu jinsun ne min siyab jinsi ɗaya ne khatam ko hadid jinsi ne na mi na khatam to shi yasa ake kaddara min ko kuma mi ko kuma fi amma in kowane nashi cin gashin kansa yake yi to wannan kawai lamun za ka kaddara ba ka da matsala duk inda ka ga idafa idan idafa kashi uku ce akwai idafa mai ma'anar lamun akwai idafa mai ma'anar min akwai idafa mai ma'anar fi Allah ya saka malam da alkhairi to shi da bi ma a da jinsi sharaɗi na biyu wa zarfil awwali kuma ya zan na biyu ba zarafi ba ne mun yi azzarfi ko zarfi zamanin wa wa zarfi makan to sharaɗi na biyu ya zamo ba zarafi ba ne ga ga na farko shi ma yin zarafi ne za a kaddara lamun za a kaddara min ko kuma fi kawai misali bal makarun laili wan nahar kaga al-lailu da an-nahar zarafi ne nami na makaru to takadirin aya bal makarun fil laili wan nahar lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin babu ashara ya shi هذه زيادة من عندك لا نقبلها an gane tarabbusu arba'ati ashhurin arba'atu ashhur arba'atu ashhurin arba'ati ashhurin bil idaf to kaga arba'ati ashhurin zarafi ne na tarabbus to takadirin aya tarabbusun fi arba'ati ashhurin saboda haka ana kaddare me yasa saboda zarafi ne na al-mudaf shi ma can da muka ce bal makarun laili wan nahar saboda al-laili da an-nahar zarafi ne na makaru to in banda wayan ga wurare guda biyu duk inda ka ga idafa to zaka yi ta'wilin lamun zaka kaddara lamun shikenan ka huta saboda haka idafa kashi kashin ta kashi uku ne ko dai al-idafa da ma'anar lamun mun ji misalanta ko al-idafa da ma'anar min ko idafa da ma'anar fi su kuma sukan zo wurare guda biyu wuri na farko idan ɗayan jinsin ɗaya ne da almudaf da almudaf ilai jinsi ɗaya ne ko kuma almudaf zarafi ne na me na almudaf almudaf ilai shi an na ƙarshe almudaf shi ake raba almudaf ilai shi ake raba zuwa gare shi abdullahi abdu shine almudaf Allah lafzul jalala shine almudaf ilai gulamu zaidin gulam shine al-mudaf zaidin shine al-mudaf ilayhi abbaim ji wannan zake da kyau yanzu mun gane ma'anar idafa da an ganta cikin qur'ani ana iya ganewa ko ana iya gane wannan idafa ta mince ko tafi ko talamu wadda talamu ita tafi yawan zuwa shi yasa ita bai kawo maka adadin ta ba duk sanda kana karatu kaga an kawo kaza an kawo adadinsa to wanda an kawo adadinsa shi abbe da yawa mara adadin shi ne adda yawa ana fahimtar wannan to wannan shi ne al'idafa kuma wannan yana da mahimmanci sosai ka san hukunce-hukuncen idafa kuma ka san ma'ana saboda wannan zai taimaka maka wajen gano fassara aya saboda za ka san abin da za ka kaddara za ka san abin da za ka awwala abin da za ka fassara amma ba ka san hukunce-hukuncin ba gaga shi ke sai ka ɗora aya ba mahallinta ba tunan za mu tsaya wani sati sai mu tashi amalus mil fa'ili aikin sunan fa'ili shi ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته